albani alhamdulillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفصل التاسع fasali na tara kenan فيما تضمنته سورة الفتح ina abu da sura ta fata ta fata ta tara shi na daga bayanin manzon Allah من كرامته صلى daga الله عليه girman manzon وسلم sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى Allah ta'ala ya ce إنا فتحنا لك فتحا مبينا hakika mun yi kudi gare ga kudi wanda yake mabayyani
نعم إلى قوله Allah تعالى fadan Allah ta'ala da ya ce يد الله da فوق ya أيديهم ce yadda ikon Allah yana fada sama da hannayen لما نرى هذه ita wannan الآية aya ta taro من daga فضله falalar annabi والثناء da عليه yaban annabi وكريم منزلته da girman darajar annabi a wajen Allah ta'ala ونعمته da لديه kuma ni'imar da Allah ya yi wa manzon Allah ما يستطيع الوصف عن انتهائه عن wanda انتهائه sifawa ba zai iya takaita ka ce ka tiki ka faɗi akan abin da yake ba sai dai ko ka ce ka faɗi abin da ka faɗa amma ba zai abin da ba zai lissafa ba فابتدى عز to da وجل farko sai Allah ya yi fara tukuna بإلامه da sanar da manzon Allah بما كلام له da abin da ya hukunta gare shi من الكلام البين daga hukunci na yake na sarari da بظهوره bayyanarsa da وغلبته rinjayensa a bisa abokan gabansa وغلو da كلمته ɗaukakar kalma annabi da وشريعته ɗaukar shari'arsa وأنه مغفر له kuma aka nuna kuma Allah ya ce shi manzon Allah abin gabatawa ne غير مواعد بما كان ba za a rike shi da abin da ya kashe ba وما يكون ba kuma za a rike da abin da zai kashe ba قال بعضهم ba ya ce أراد غفران ما وقع wai yana nufin gabata abin da ya auku وما لم يقع da abin da ma bai auku da Allah ya ji maka أي أنك مغفور kai له ai ka zama abin gabata a gare ka قال mu مكي ki faɗa جعل الله منته Allah ya sanya baiwa سببا للمغفرة sababi ne da gafara ga annabi
وكل من عنده a kullum kowane hasinin mi ake ji mata fasirin mi indihi daga wurin sa
لا إله غيره ba wani ubangiji wurin sa نعم. من منة ba da mai baiwa ce bayan baiwa Allah ya maza فضلا بعد falala ce bayan falala ثم قال sannan sai Allah ma ya faɗa a murai ce wa in ya duka ni'imar sa gare ka قيل ila aka ce بوضوء من تكبر لك da wai sun kuyi da wanda ya maka ya maka ya zama ya sun biya قيل ila kuwa بفتح مكة da wai sam shi ne wadima Allah zai shiga tattalin zai maka gudun fato makka ودائد da da taifa da manzala da aka yi wa manzala قيل kila kuwa يرفع ذكرك في الدنيا wai zai daga zai daga ambatanka a duniya وينصرك kuma ya taimake ka ويغفر لك ya gafarta maka فأعلمه بتمام نعمته da Allah ya sanar da shi da cikin nimarsa gare shi بوضوء متكبر عدوه da su kuyi da mai girman kan abokin gaba su bi da kai وفتح أهم البلاد عليه da buɗe mafi himmatun garuwa a wajen sai samu gudun sa وأحب له mafi tsoron sa gare ita ce makka ورفع ذكره da Allah ya daga ambatan annabi وهدايته da shirar da shi ta farki wanda yake madaidaici نعم المبلغ الجنة wanda zai kai shi aljanna والسعادة kuma zai kai da shi wajen arziki da duniya da lahira ونصره النصر kuma da العزيز taimakon annabi taimakon wanda yake mabuwayi ومنته da baiwarsa على أمته a bisa al'ummarsa wanda suke gobirai السكينة da sun samu nutsuwa da su والطمأنينة nutsuwa dai annabi tafsir ne التي جعلها في قلوبهم wanda Allah ya sanya shi a cikin zukatansu وبشارتهم da kuma bisharar su dai بما لهم عند ربهم da abin da ya tabbata gare su daga ubangijin su بعد bayan nan وفوزهم kai da وفوزهم da da العزيز da rabotin su da yake babba والعفو da عنهم rangume gare su والستر da لذنوبهم rufe shi ga zunuban su وهلاك عدوه da halaka abokin gaba الدنيا a duniya والآخرة da lahira والعليم da la'antar su da وبعدهم kuma nisantar su ga bai sun nisanta daga rahama Allah وسوء da منقلب mummunan majuya inda za su koma kuma shi kuma ya fi muni ثم قال sannan sai Allah ya ce da إنا annabi أرسلناك شاهدا ومبشرا mun aiko ka mai shaida mai bishara mai gargadi الآية karanta aya gani أعد محاسنه sai Allah ya kya kirgaya kyawawan ayyukan annabi da ke fata ke wajen da ya masa من شهادته على أمته shi mai shaida ne a bisa al'ummarsa da kansa بتبليغه الرسالة له shi zai shaida cewa sun sun ce yayi saboda da yake shi ne shaida قيل kila kuwa شاهدا لهم a'a mai بالكتاب shaida ne cewa da da dayar ta Allah ومبشرا لأمته mai bishara ga al'ummarsa da sakamakon sun yi aikin kirki قيل kila ku yi musu bishara da gafara نعم، ومنذرا عدوه ko mai gargadar da abokin gaba da للعذاب yin azaba قيل kila kuwa محذرا من mai الضلالات tsoron da abokin gaba daga mace-mace ليؤمن بالله don yi imani da Allah sun ma bihi ليؤمن به من سبقت له من الله الحسنى eh sun ma nan kuma zai ce sun ma bihi wai imani da Allah kuma yi imani da manzon Allah wai waye zai wannan masabar da shine da mai fadin kenan ko wai man man masabar Allah ila lahi husna wanda ke ta tafi daga daga Allah sai imani da Allah sannan imani da manzon Allah يعززه ma wai an imani ne girma shi nan أي جل ai girma shi ne إلى kila kuwa ai ka bace shi ne kila إلى malamai su yi azu hudun nan يبالغون في تعزيزه ai su kai mutuka a cikin girmamawa ويوجهوه wai wacce hudun nan أن ai sun يعززه ma'anar sai girma shi ne shi ma fasar da kenan وقرأه بعضهم amma ba da sun karanta ba wai azizu ba ne sun ce wai azizu ne su buwayantar da shi إذا أين حاكم duk محمد صلى الله عليه wannan haƙin manzon Allah ne ba yake magana ba وسلم ثم sannan قال sai ce kuma ku وتسبحوه yi tasbihin sa هذا راجع إلى الله تعالى wannan biya kuma zuwa ga Allah ta'ala قال ابن ibn عباس da ya faɗa بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة an tara ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni'imomi a cikin wannan sura مختلفة mabambanta daban-daban مختلفة المبين ga ya samu kwacin kudi mabayyani وهي من أعلام الإجابة wannan duka alamomi na amsa addu'a والمغفرة ya samu abin gafara a masa وهي من أعلام ita kuma wannan alamar soyayya ce ga annabi وتمام النعمة ga Allah ya cika masa ni'ima وهي من أعلام shi الإجابة kuma wannan alama ce Allah yake fice ta da wasu ni'imomi daban والهداية Allah yake fice da shiriya وهي من أعلام shi الولاية kuma alama ce ta wilaya المغفرة haka ma kai gafara تبرئة من a wannan الأذنب kuma ta ce daga dukkan aibi ba shi da kowane irin aibi kenan وتمام to النعمة cikin ni'ima kuwa وبلاغ الدرجة الكاملة shi- shiriyar da daraja cikakkiya والهداية shiriya kuma وهي الدعوة إلى المشاهدة ita ce girki wato kira mutum zuwa ga shahada ubangiji قال جعفر بن محمد Jafar dan Muhammad ya faɗa من تمام نعمته عليه yana daga cikin ni'ima da Allah ya yi wa manzon أن Allah جعله حبيبه ya sanya shi masoyinsa وأقسم بحياته kuma ya rantsa da rayuwarsa ونزع به شرائع غيره ya shafi shar'un wani annabi da ta annabi وعرج به إلى المحل الأعلى ya hau da shi zuwa madaukakin mahalli madaukaki وحفظه في المعراج ya kiyaye shi a cikin miraji حتى ما زاد البشر har sai da garin da bai karkata ba bai shishigi ba وبعثه إلى الأعمار ya aiko shi zuwa ja da baki وحل له ya halatta masa gare ne الغنائم ya halatta masa da shi al'umma sai halatta masa ganimomi وجعله شفيعا ya sanya shi mai ceto شفيعا abin ba ceton وسيدا shugaban ورجاء.
shugaban dan adam ranar kiyama وقرن ذكره به ya ra- ya raba ji ambatansa da nasa وإله بإله ya rika ya ya raba ya da Allah da da annabi وجعله آدم خليل التوحيد ya sanya shi manzara ɗayan su sassanin tauhidi dan kashi a shaɗar la ilaha illallah ba karasa ba musulunci bai samu ba Na'am.
shi kada ko kaji wannan muhammadu rasulullahi ثم قال sannan Allah ta'ala ya ce الذين يبايعونك kaga dole suke waya da kai inda ma ya bani wannan la da Allah suke waya يعني بيعته yana الوالد bai atar walidin da aka yi din nan إنما يبايعون الله ai sai suna suna بيعته waya Allah ne da bai da waya da suke manzo Allah يد الله فوق ai أيديه yadda da haƙiƙin Allah yana sama yana sama hannayen يريد عند البيعة yana nufin yayin mubaya'a nan هي قوة الله shi ne karfin Allah yake nufi da yadda ثواب kila sakamakon sakamakon Allah دين منته kila ku baiwa Allah إلى عقده kila ku abin da yake kadi da zuciya take ta kudu shi وهذه استعارات wannan ma'ar ai sai arodi ne aka yi su jinazoci ne a cikin zance تأييد kuma karfawa ne لعقد بيعتهم saboda karkullawa mubaya da suka yi ga annabi وإذن شأن المبايع da kuma girma sha'anin wanda aka yi mubaya mubaya wanda aka yi mubaya da shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam فيكون هذا قوله تعالى yakan zama wannan daga fadin Allah ta'ala ولم تقتلوا ba kashe su ba لكن الله قتل Allah ne ya kashe su وما رميت إذ kuma ce ba kai ji ba ba san da kai ji ba Allah ne ya ji ba su duk wannan kaga ai abu Allah ne amma Allah ce ba kai kai ba Allah ne ya yi وإن كان الأول من باب المجاز ko da ke na farko da muka faɗa inda inda zai riwayi wurin kadan nan wannan majazi ne هذا من- في wannan ko da aka ce wa- da aka ce ba ta kasulu walakin Allah ka talahu wannan ba wannan ai hakika ne Allah ne shi da mutum mai kisa ko dan mai kisa da mai harbu a hakika a wannan aiki Allah ne mai wannan هو عارف فعله shine shine mahalicin aikin sa رميه da da da da harbin da jifan da aka yi وقدرته da yi عليه fasa akan wannan da ومشيئته ba ta asa akai ba ولأنه ليس بقدرة البشر توصيل تلك الرمية dan ba wani ikon dan adam ya samu samun jikin wannan jifa dan adam ya samu wannan da ba wani dan adam da yake da wannan وسط inda ta kai inda ta kai ka je ba shi kowa duk yaki kowa ya je ba wanda yake da ikon wannan ba Allah حتى لم يبق منهم من لم تبلع har da a cikin عينيه kafirin ba wanda ba bai wanda ya sauran wanda wannan jifan ba ta cika idanunsa ba to wa yake da ikon wannan ba Allah ba وكذلك قتل الملائكة لهم haka na da yake wala wala wala duka zuru walakin la kasar shi ma ba wanda yake da ikon kashe wannan ba Allah ba نعم a حقيقة hakika dai wannan hakika dai Allah ne da wannan فقيل في هذه الآية الأولى hakika shi an faɗa cikin wata aya wata إنها على المجاز العربي da majazi ne na larabawa wa muqabalatin lafzi to kuma ai akwai muqabala ta labari munasabati da akwai kasa muqabala ce wata wata sunan aiqazan wa muqulu kaga ai wannan wato yakin suna muqabala ce wannan fadakaki wannan mai bacci ka san babu muqabala yakan zama lafazi da lafazi ko kuma a lafazin manfi da musbati ai kaga wannan da aiqazan ko ai kaga lafaza ne ko wannan fadakaki wannan mai bacci to akan samu lafazin ba wannan musbati wannan kore da yace walakin aktar nas la ya'lamuna sai ce ya'lamuna to da la ya'lamuna da ya'lamuna ai wannan cewa muqabala ce wannan bai sani wannan ya sani to shi ne baki da aka samu wannan jihadi ba ba ba ba ba muqabala ai ma katanta ai ba kai kake ba kai ne kake su ba kuma ramaita ba kai ne kake su ba anta in ramaita huduwa yanda kake kusa kusa din nan ba kai ne kai ba da zaka kai ba kai ne kai ba wa turami da da turbaya lakin Allah rama huduwa Allah ne yake ji zukatan su da firgita ai man fa atar rami ai amfanin jifa halat min fi'lillahi da ta zo daga aikin Allah ne huwa qatilu shi ne mai yin kisa rami shi ne mai yin harba bil ma a ma'ana dai anta bil izin kai sura ne na kawai
wasu bil ashir wasali na goma kima azharahu Allah ta'ala cikin abin da Allah ya bayyana في كتابه a cikin العزيز littafin sauran ki magwayi من كرامته da عليه yamma wasa da ya gare shi da ومكانته darajar sa gare shi وما حسبه به من ذلك da abin da yake fice daga wancan ranka ومن تزم فيما ذكرناه to wani abin da ya tsara cikin abin da muka ambata من ذلك ما قصه ina تعالى ga taron ka abin da Allah ya kisan da في قصة daga الإسراء kisan da ta Isra'i في سورة a سبحانه cikin surar ta Subhara والنجم to najmi من دور عليه القصة da abin da kisa ta tare a kansa من عظيم منزلته daga girman darajar sa قربه da kusancinsa da ومشاهدته mushahadar sa ما شاهد من abin da ya العجائب gai daga al'amun mamaki ومن ذلك حفظه من الناس akwai daga irin kiyayewar da Allah yake yi daga mutane قوله da تعالى Allah ya yi faɗa wa Allah manzo Allah ya ce wallahu يعجبكم من الناس Allah yana kiyaye ka daga cikin mutane قوله تعالى Allah da da faɗa Allah ta'ala وإذ يمكر بك الذين wanda kafaru yayin da wanda sai kamun shi suka yi maka bakin shi الآية kawai da yi su tuka dinnan na awai ka tuka to قوله da fadin Allah ta'ala لا تنظروا an in ba ku taimake shi ba kan da sarrafa Allah Allah ya taimake shi وما دفع الله به عنه da abin da Allah yake gare shi في a هذه cikin القصة wannan kisa من أذاهم daga cutar su بعد تهويهم لهلكه bayan bayan me بعد تهويهم bayan nufin su ga لهلكه halaka annabi وهلوسه Da- وهلوسهم da da kuma tsarkakan su نجيا في wanda kina abin tsirawa أمره a cikin lamarin sa والعهد على أبصارهم da kuma riko Allah ya bisa gannan su عند خروجه عليهم ya fito wasu gare su ودخولهم da kuma shagalar su عن طلبه في الغار daga neman su a cikin kogo وما ظهر في ذلك من da الآيات abin da ya bayyana cikin mutanen kai daga ayoyi ونزول السكينة da عليه zuwa da sukan zuwa da ya gare shi وقصة سراقة بن da مالك kisa da ta saraka dan maliku حسب ما ذكره آل الحديث barkan da al'adun ne suka ambata والسيري da siyaru في قصة a الغار cikin sanar na kogo وحديث da الهجرة hadisin hijira منه قوله akwai تعالى daga dai fadin Allah ta'ala إنا أعطينا خلف a وسرا cikin mun baka alkausara صل لربك وانهار bai kai kai salati ko bai ka soke علمه الله Allah تعالى Allah ya sanar بما أعطاه da da- da abin da ya bayar وسروا alkausar da Allah ya ce nan حوضه saukin manzon Allah قيل kila kuwa نهر في الجنة ko koroma ce aljanna قيل kila kuwa الحير alheri الكثير mai yawa قيل kila kuwa الشفاعة ceto قيل kila kuwa المعجزات الكثيرة eh المعجزات mujoji الكثيرة masu yawa قيل kila kuwa النبوة annabta قيل kila kuwa المعرفة masanin Allah ثم أجاب عنه عدوه sannan an samu kan gaba gare shi ورد عليه قوله ya rage fadinsa gare shi قال kuma تعالى Allah ya yi wa Allah manzo Allah ya saka masa amma sun faɗa masa magana sai Allah ya masa rage ba abokin gaba annabi raddi shi ce ta shani aka kaga muke ka shine mai yakin baya أي عدوك ai makiyinka mai ومبينك kinka da shine mai yakin baya تروا abin da kike afkan الحقير wulakantacce kaskantacce أو المفرد ko الوحيد ko wanda shi kadai shi ba wanda bai da kowa أو الذي لا خير ko فيه mutumin da ba shi da alheri قال تعالى Allah ta'ala ya ce a ولقد wani wajen آتينا- kuma ya ce ولقد آتيناك سبعا من mun المثاني baka bakwai daga masu mai misali wanda wal qur'an al azim to menene saban misali din قيل kila aka ce سبع abin da ke saban misali السور طوال su- sura ne wa tsawo na farkon nan shine saban misali alqur'an al azim kuma ثم القرآن fatiha bai mutum ce fatiha kenan قيل kila kuwa سبع saban misali المثاني din nan ثم القرآن ummul qur'ani ita ce shi da shi da ake nufi da saban misali din القرآن العظيم in shi ko Qur'anul Azim din nan سائره sauran Al-Qur'ani shine wal Qur'anul Azim kenan an baka fati an baka sauran Al-Qur'ani قيل kila kuwa سبع abin da yake sauran misali المثاني ما في القرآن abin da yake cikin Al-Qur'ani abu yi wato ba abin biyantawa ko a da kai da karkai da amri da nahayi نعم بشرى da bishara da وإذا gar- da gargadi وضرب مثل da buga misali وإذا da kidan yayin mu'min to su ne misalin kenan وآتيناك نبأ القرآن العزيز mun baka labarin Al-Qur'ani mai girma قيل kila aka ce سميت أم القرآن an ambaci ummul Qur'ani مثاني an ce da ita ce Faustaniya لأنها da تغنى Fatiha kenan saboda ana bayan ta ana fadar su biyu في كل a ركعة kowace raka ana biyan ta قيل kila kuwa wato ba na kaji kai raka ta farko kai ta biyu sai ka kuma yi ka ka biyan ta ke بل الله تعالى استثنى آل بل- محمد صلى الله عليه kila kuwa وسلم kace Allah ya toko daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama وظهرها ya له tanade ta gare shi دون banda الأنبياء annabawa shi aka tanada masa وسمي القرآن a مثانيا mu ji alqur'ani masaniya لأن القصص wai dan kisoshi da suke cikin alqur'ani ana fada ana biyan ta kaji an fada ko fada قيل kila kuwa saboda المثاني masani din nan أكرمنا أكرم- أكرمناك sun girma ka da kabo da karawoyi guda bakwai الهدى shiriya والنبوة annabta والرحمة jin kai والشفاعة ceto والولاية wilaya والتعظيم girmamawa da والتكريم nutsuwa waɗanda su bakwai gida قال kakala ya ce وأنزلنا إليك الذكرى mun saukar da alƙur'ani gare ka karanta aya gani قال kakala ya ce وما أرسلناك إلا كافة ba للناس.
ai koko sai ga sai ga mutane baki ɗaya ya ku mutane إني رسول الله إليكم ni manzon Allah ne zuwa gare ku baki ɗaya karanta الآية aya gani قال alƙali القاضي ya ce رحمه Allah الله ya shi kansa وهذه من مصارفه wannan yana da cikin kebance kebancen sa ne قال Allah تعالى ta'ala ya ce وما أرسلنا من رسول mu aiko wani manzo ba إلا بلسان قومه sai da harshen mutanensa ليبين لهم dan dai bai na mutu in ya zo da ba da yaran ba an ji an ɗauko mai fasara kuma
نعم فحسبهم من قومه قومهم sai kebancen da faɗin da mutanensu وبعث ko محمد kowace al'umma ke ko wanda yamma jama'a ai ai ko shi ne da jama'a sai shi za ka aiko da yaran mutanen su kawai
وبعث shi محمد ko ya koma zalin sallallahu alaihi wasallam ila san zuwa halitta baki ɗaya ta ما قال صلى الله عليه kamar yadda manzo Allah وسلم yake إلا الأعمال an والأسماء aiko ne zuwa wanda yake ja da baki قال تعالى Allah ta'ala ya faɗa النبي أولى بالمؤمنين kaga من annabi أنفسهم shi ne bibici da mu'minai daga kawunan su وأزواجه ko أمهاتهم matayensa uyayensu ne قال أهل التفسير ahli tafsiri suka ce أولى بالمؤمنين من أنفسهم ai shi ne mabibici daga mu'minai sun da bibici daga kawunan su أي أنفسه فيهم ai ma ko ma an fazo ai abin da ya zata da shi a cikin su min amrin na horo نعم وهو مال shi a shi ya shi da ne a gare su نعم كما يبني حكم السيد على عبده a kamar yadda hukuncin sai zai shi an bawa ya ba sai da bawa ya shi da shi sai shi ci da wasu kai masa kaza ba shikenan ba ya ya karba sai sai shi yayi نعم وقيل kila kuwa اتباع أمره bin abun amr amr yana sanin nan أولى باتباع رأي النفس shine mabici daga bin ra'ayin kai
وأزواجه to da aka ce ma mata yan sa iyayen su ne abin da yake nufi da wannan
أي ai هن في الحرمة فالأمة su a cikin haramci kamar yadda ma ba za ka yi auren majiya ka ba haka ba za ka yi auren mata annabi ثم نساؤهن عليه auren da ya haraba gare duk al'umma annabi بعده bayan sa تكرم جله da giran manzan Allah da kuma ke tsayan kwata manzan Allah لأنهن له أزواج في dan الجنة kuma cewa su matan annabi su ne matan da aljanna فرق لها hakika an karanta وهو أبو اللون ai shi wa huwa abul ai akwai wanda aka ce wa huwa abul lahun dinnan ko ولا يقر به ba ba ba ba shi Allah ba sai millata abiku ibrahima ba millata abiku ibrahima ba baban ku annabi ibrahim Allah yake shi sai shi da shi aka ce ya ba ne lahun gare su لمعالجته المصابة to wannan abin da aka shafe wa aka ce aka ce wannan ba za ka karanta shi ba saboda ya saba da musamman alqur'ani وأن الله تعالى Allah ta'ala ya ce وأنزلنا وأنزلنا الكتاب Allah ya saukar da littafi da hikima الآية da ayar gani إلى ila ce وذله العظيم wakala وهو fallan العظيم fallansa mai girma din nan ai da annabta ne إلى kila kuwa بما سبق له في الأزل da abin da ya riga gare shi da tun azal وأشار الواسدي wasu ji ya nuni إلى أنها إشارة cewa wannan ishara ce ba احتمال رؤيته zuwa zai yi itimalin gari التي لم يأت منها موسى عليه wanda shi السلام ne wanda ita wai an Allah ce wala ko kana fallahi alayka azima wai fallar da Allah manzo Allah yake mai girma din nan ganin da Allah manzo Allah yayi wa Allah wanda shi annabi Musa ba a ba shi dama wannan din ba
باب الثاني babi na biyu في تكبير الله a تعالى له cikin مهاتنا ciya- cikawan Allah kyawawa gare shi حلقا a وغلقا halitta da dabi'a نعم نجرانه جميع الفرائض da girman da girman ya masa da shi fifikai الدينية na addini والدنيا da na duniya فيها نفسا Allah ya jira masa ita a jere
ilan ka sani kai dan wa ayyuhal muhibbu li hadha ya kai mai so ga wannan annabi na'am mai girma na'am
albahisu an tafsir ah ba ce ba ga annabi zai masa ba bai bincike an an tafsir an tafasir jumal qadri al-azim garabe-raben jimlolin girman manzan giransa mai girma darajarsa mai girma anna hisal jamali cewa ɗabi'u na- na kyam- na- na kyawu wal kamali da na cika fil bashari a cikin ɗan adam iri nau'ani biyu ne laruriyun akwai wanda yake tilas dunyawiyyun na duniya ne ba ba bukatar ba dole tilas ne istiqratul jibillatu ɗabi'a ce ta hukunta wannan ba yadda zaka wa laruratul hayati da lu- da lura rayuwar duniya ta wuta ta sa iya tilas zaka yi ومكتسب akwai wanda wanda ko tsibiru yana da kai zaka nema Allah ya baka هو ما يهمد فاقده shine wanda ake ban wanda yayi يقرب إلى الله تعالى ake ake kusa ta zuwa ga Allah zuwa ga Allah kusanci wanda yayi wannan ثم هي sannan ita kuma har yau على فنين tana tana tana fanni biyu ne ainihin koma cikin zance منها ما Na farko, يتعلق لأحد الوصفين akwai wanda yake ɗaiko yake ya sarkaka da ɗan tsofin nan guda biyu ومنها ما يتمازج akwai wanda yake shiga ويتداعى yake haɗuwa أما الحري amma wanda- to wanda yake tsin- tilas tsuntsa wanda ba tila haka yake وما ليس- وما ليس للمرء فيه to abin da mutum اجتياح ana bai da zaɓi dole ne jayi to shi ne ake da tilas ولا اكتساب ba mu da tsofin gare shi مثل ما كان في جبلته kamar mu da wani ɗabi'a من كمال هيئته daga cikin halitta a nan wannan kaga tilas haka abu ne haka yake وجمال da صورته kyan sura adam Allah yake da kyan sura وقوة ko karfin عقله hankali wannan duk wannan na tilas ne da ne da ingancin fahimtarsa وفصاحة da لسانه sa harshensa duk wannan da ne وقوة حواسه da karfin gaban annabi da وآدابه gabansa ne واعتدال حركاته da daidaita motsinsa da motsawarsa da kusurarsa وشرف da نسبه ɗaukar nisibarsa وعزة da قومه buwayar jama'arsa وكرم da عرضه girman ƙasarsa duk wannan wanda tilas ne da- laruri kenan ويلحق به ما تحقوه ضرورة حياته to إليه kuma yana abinda abinda ra- larurar rayuwa ta kira shi ma yana bikuwa da shi من غذائه yadda yake cin abinci نومه da yadda yake bacci da yadda وملبسه yake ɗaukar sa kayan da yake sa kayansa da yadda yake zama ومنكيه da aurensa da ماله dukiyarsa da alfarmarsa duk zai alkanta su a kan wannan a cikin wani wani abu ne na tilas وقد تلحق هذه المثال الآية آية Eh?
وقد تلحق هذه المثال الآية wannan ɗabi'u na gari tana rufuwa ana rukar da ita da ta kar- ta- ta wannan ta wata wannan ta karshe suna rukar da da su da- da da- da lahira إذا قصد بها التقوى ana tsoron Allah da ita ba ومقولة البدن a da wahalar jiki على سبيل الريبة abin da ta farkin a wani shiga ta farkin وكان على وجود الضرورة ta kashe abin da hadi na tilas وقواعد الشريعة da kuma kan ka'idodi na shari'a ne وأما الموت صفته ربه amma wanda ake abin su rubuta wanda ke na- na na karshe فسائر الآلات to العلية sauran ɗabi'u wanda ke maɗaukaka والآداب الشرعية da ladabi na shari'a من الدين na sha'anin addini والعلم ko ilimi والحلم ko haƙuri والصبر ko haƙuri ko godiya ko والعمل ko ko ko adali ko adalci والعمل والعمل to shi ko adali ko aiki ko adalci نعم ko والجود gudun duniya والتواضع ko kaskar da kai والعفو ko rangwame والعفة ko kamewa والجود ko baiwa والشجاعة ko sadaukantaka ko kunya ko mutunci ko kawaici والتقوى ko sannu-sannu ko nutsuwa ko jin kai ko kyakkyawan ladabi ko kyakkyawan zamantakayya والعواتف da da da da kuma da makamacin waɗanda makamacin ta وهي التي جمعها وزن الولد to wannan mutum ka tara waɗanda su ake ce huzurin roli to a cikin da azumi yana da su
ويكون من هذه الآلات ما هو في Ya- الجزيرة yakan zama daga cikin wannan ɗabi'u abin da yake na na ɗabi'a ne وأصل الجبل da التي haka tsalin haka Allah ya nufi mutum لبعض الناس gaba da mutane da wannan ɗabi'a akan samu wani mutum a ce kai a wani mutum nan haka Allah ya yi
وبعضهم لا wani تقول kuma a bai da abin يكتسبها sai kuma ya nema sai Allah ya bashi لكنه لا بد أن يكون فيه من وصولها sai dai ba mafa ya zama daga asalin ta في أصل الجبل التي شعبة akwai wani yanki daga asalin shi wato jibilla na ɗabi'a كما سنبينه إن شاء abu za mu الله bayyana wannan Allah ya so وتكون هذه shi الآلات wannan ɗabi'u suka zamo ne نعم din دنيوية.
na duniya ne إذا لم يرد بها وجه الله in dai ba da mazajen Allah da ita ba دار ba الآلة da gidan lahira da ita ba ولكنها كلها amma duk باطلة.
waɗannan kutubu da muka da ababa ne masu kyau وفضائل bibikai ne باتفاق أصحاب العقول daga gaban mazuwa mazuwa hankali wanda yake kubutacce واللي اختلفوا في موجب حسنها ko da yake sun zaba a cikin abin da ke wajen da kyawunta وتوحيده da falalarta
الفصل الأول matsalin farko إفعال الكمال ɗabi'u na cika والجمال ده لك يوم.
صلى الله عليه وسلم daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال القاضي alƙali ya faɗa إذا إذا كان الإنسان idan الكمالي ɗabi'un kamala suka zama da na والجمالي jamala suka zama ما ذكرناه abinda muka ambata din nan haka suke ورأينا الواحد muka منا ga ɗaya daga cikin mu يتشرف بواحدة منها ɗayan ka samu abu ɗaya sai a ce ga ya mutum nan yana da yana da abu mai kyau ɗabi'a ɗaya ce ba amma sai mutum ya ɗaukaka da ita أو اثنتين ko biyu ko yana da guda biyu إن اتفقت له في أس- في أس- في- في كل أصل in ta kiya a kowane zamani in aka samu mutum yana da guda biyu sai a rika yabansa ما من نسب imma ko da nisiba أو جمال ko na kyau a ce wani nisiba da mai kyau ce ko ke jamalarsa a ce kyakkyawan mutum ne أو قوة ko mai ƙarfi ne أو علم ko mai ilimi ne ko mai haƙuri ne ko mai sadaukantaka ko mai baiwa حتى يعلم قدره har mai wannan sababin sai girman girman darajar ta zama ta girmama ويجرب باسمه a الأمثال nan kawai misali daga a ce ana ce misali da irinsa ويتقرر له بالوصف بذلك kuma ya tabbata gare da zuwa da wajalanka نعم نعم Gotcha.
يكون نعم أثرة girma wani kwarki darajar ta yi ita- ita ita tabbata gare shi وعظمة da girmawa نعم يتقرر له ya بالوصف tabbata gare shi da sifa بذلك a wajalanka bilgulu a cikin zukatan mutane a cikin ana kaunarsa
وهو منذ أصولها أصول shi ba shi ba mai المبادئ irin wannan dabi'a da biyar tun zamani da ya shuɗe yake ba إمام بوال sai ya zama tsohon kashi da zirgage ma amma sai ya rika kai hatar da dai mutum ne mai kyauta ya mutu ne ya riga ya riga ya riga ya ya ya ya zama toka amma sai ana yabansa saboda wani abu da yake mai kyau فما ظنك to yawa idan mutum yana da baya daya kan to me zai tanka بما فيه فما في تعظيم قدر من اجتمع فيه da كل girman darajar wannan duk tsari kun gaba ɗaya na tsari
إلى ما لا يعوده أجر wannan ka ce ka rasa matsayin wannan na kirki ba za ka iya ba za ta rasa ba ولا يعبر عنه مقال faɗi ba zai iya ba ولا ينال بكسب ba a samun ba za ka ce ba zan je tsibirin tara ba za ka ce ba za ka yi ba ولا هيلة ko wata dabara ba zan je in yi ta yi dabara ba za ka yi ba إلا بتحقيق الكبير firin muta'al sai kawai Allah ne madaukaki yake bace ka da ita kawai ka samu amma ba za ta yi kace ka tara su ba من فضيلة daga النبوة wannan annabta da والرسالة ta ta sara ta aike والخلة da barantaka da soyayya da zabi da والإسرائيل isra'i da ganin Allah da kusanci da Allah da kusanci da wahayi da ceto da samun wakila ta ranar kiyama da falala da za a bashi ta mukamin na falila da daraja madaukakiya da mukami abin yabo da buraka da ya hau da miraji da ya yi da aiko shi zuwa ja da baki da sallah da yawa annabawa والشهادة بين da shaida الأنبياء tsakanin annabawa da al'ummai وزيارة ولد آدم da shi ne shugaban dan adam ولواء da الأمر tuta hannu tuta ta godiya da bishara da yake yi da gargadi da yake da wuta والمكانة عند ذي العرش da daraja a wajen ubangijin al'arfi والطاعة تسمى da bi da kuma mu abin bi na caranka والأمانة da amana a wajensa da shiriya ورحمة kuma jin kai ne ga talibai وإيتاء الرجال Allah ya bashi yadda da fata والكوثر ya bashi alkautara وكمال الكوثر kuma ana ce fada a ji وإتمام النعمة Allah ya cika masa ni'ima والعفو da rangwame ga abin da ya gabata da wanda ya jinkirta شرح الصدر da yayi kirji ورفع da الذكر ɗaukaka ambato وعزة النفس da buwayen nan na taimako وسجود السكينة da su- saukan nan nan ruwa والتعيين da بالملائكة ƙarfa shi da mala'iku وإيتاء الكتاب an ba shi littafi an ba shi hikima an ta ba shi samun masani an ba shi alkurani mai girma an tsarkake al'umma والدعاء إلى الله da kira zuwa ga Allah وصلاة الله da Allah ya yi salati mala'iku ma sun masa salati والحكم بين الناس da hukunci tsakanin mutane da abin da Allah ya nuna masa ووضع الإسري da kuma sauyar da abin da yake nan nan mai nauyi والأغلال عنهم da kuma yi anun gabarin su zai su bayi والقسم باسمه da kuma Allah ya rantsa da sunansa وإجابة دعوته da amsa addu'arsa وتكليم الجمادات sandarru sun yi magana wajen annabi والمجيب bai bayi sun yi magana وإياد الموتى da raya matattu وإسماء السم ya ji da kurma ونفع المال ruwa ya bubbugo من بين أسباب tsakanin dan dan yatsunsa وتكثير القليل abu dan mai kankani ya zo mai yawa وانشقاق القمر wata ya kai shi saboda shi ورد الشمس rana ta dawo saboda annabi وقلب الأعيان ya rike sanda ya zama kace ya zama takobi والنشر بالعقد ya taimake shi da razani لا على الغيب da ya tsinka da shi a bisa a gaiba ذل الغمام in kirki ya zo masa inuwa به tsakon العذاب kwani sun yi tazwi a hannunsa ya warkar da cututtuka na mutane والحكمة من الله kuma Allah ya kiyaye daga mutane izuwa ka wannan fa wani abu da izuwa abin da bai مجرد wani mai taro ba zai tara shi ba لا يجري به wani mai wanda zai himmanci da tara ba zai iya tara shi ba babu kuma kewa da sanin sa إلا ما له ذلك kawai sai wanda ya masa wannan bai shi kadai da ya saka shi ya saka musu wanda ya bai sai Allah Allah kenan
يقدر به da kuma wanda ya fifita shi da shi shi ne kawai saka da nan لا إله a ba wani ubangiji da wannan ba wanda zai san wannan ba Allah ba إلا ما أعد له في الدار دار zuwa abin da tare da kai a gidan lahira من منازل الكرامة daga ma- ma- ma- ma- masauki na na daraja ودرجات القدسية darajoji darajoji na tsarki ومراتب السعادة dar- martab- martabobi na arziki والحسنى da kyawawa والزيادة kai da daɗi kuma التي تجب دونها العقول wanda an kula da ke tsaka ma bayan ta وينهار دونها إدراكها الوهم ba ne yake yi mata bai tabbi tabbi ita ba
صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam
الفصل الثاني fasali na biyu kuma صفاته الحقيقية sifon sa na ɗabi'a sallallahu alaihi wasallam إن قلت idan ka ce dan uwa haka Allah gina baka لا باع يدي ba a kuya a bisa yanke a الجملة jumla أنه صلى الله عليه وسلم cewa manzala sallallahu alaihi wasallama على الناس قد shine mafi cin mutane a daraja أعظمهم محلا mafi girmansu a mahalli أكملهم mafi محاسنا cikin mafi cikansu kyawawa da فضلا afalala وقد ذهبت hakika na da shi في تفاصيل إنسان الكمال a cikin rabe-raben ɗabi'un kamala matafiya matafiya kyakkyawa شوقني wanda ya bai gantar da ni إلى أن أجب عليها zuwa tsaya kanta من أوصافه صلى الله عليه daga وسلم sufafin manzala sallallahu alaihi wasallama tsaya kanta tafsilan in yi su daban-daban أعلم bari ka ji kai mai tambaya Allah ya saka zuciya na da taka ya ra- ya ra- ya rinka a cikin wannan nan sura da naka ya ninku cewa kai idan kai duba zuwa tsabi'u na kamala wadda ba a- ba za ka je hajjin tsururi shiga masallaci roki Allah ya bani ba a cikin tsabi'a na halitta sai ka samu manzon Allah sai ka kasance ya tsara tsohon baki daya ya kewaye duk mabambantan kyawawan da duk ya tara su ba sabani tsakanin masu ciro wannan labari ga wajen ka بل قد بلغ بعضها bari ba a ta ma ya kai مبلغ القلب mai sanar ta an yanke ba ku kwanto haka yake أما سورة amma sura da وجمالها kyawun sura وتناسب da أعدادها dacewar gabansa a cikin kyawunta ai hadisai da sun zo da wannan ba da mashure masu yawa sun zo da shi da wajen ranka da kadisan sai na ali da anas dan malik da abu huraira da bara bin azim da hadisin aisha uwar muminai da hadisin ibn abi halata da bin hadisin hadisin abi juhailata da jabir dan samurata da ummu ma'badin da ibn abbasin da ma'arin dan ma'ibu da abin zubairi da adawu bin halidin da wurin bin fatikin da hakimu bin hizamin kai da wurin waɗannan marare Allahu anhum Allah ya dade su cewa shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya kace mai farin launi mai tsananin baki ido mai wannan na tsaye ido mai fari da wato da dan jaji jaja mai ge mai ge mai mai ge mai gashin gira abu na da wanda yake mai mai mai hasken fuska wata ƙwarin gashin gira wata ƙwarin hashi ga wato karan hanci a fara da wanda yake wato mai wushirya mai gewaye fuska mai yaron goshi mai kaushin gemanya mai kaurin gemanya wanda ta shiga kirjin manzon Allah mai daidaitun cikinsa da kirjinsa ba shi da keɓa mai rotun kirji mai girman kafadu kafadu mai gwabin ƙasusa mai gab mai gwabin damatsu da zirayin hannu da ƙawahuwa mai rotani mai ruban digadigai mai cikakken nan na alada wato hannaye da da ƙawahuwa mai hasken matsalaita mai ga mai alfiyanci nan na gashin kirji madaidaitun tsayuwa shi ba dogo ba, shi ba gajiran ba dogo ne zarkalkal ba ba gajere ne gujin ba amma tare da haka wani tsaye mai kashe na tafiya tare da annan ba wanda ake dangana ce dogon mutumin nan sai maza Allah da ka zo ka kana tsawo sai maza Allah ya kai sai ya daga dan ba za ka ce ka din ka zo ka shi na annan ba ka shi ka kai shi bai da tsawo amma duk dogon ya zo sai maza Allah sai ya kara automatic
sallallahu alaihi mai tsafafan gashi idan yayi murmushi na mai dariya sai ya murmushi kamar warke hasken warkiya ne kamar misalin kwayar girgije idan ya maza Allah ya magana sai a ganshi kamar haske ne ya yake mutuwa daga wakilinsa mafi kyawun mutane wuya shi manzo Allah ba mai kaurin naman fuska bane ba mai kaurin nan ne na na na na na na na na na na naman fuska bane a na naman wancan magewan ba mai gewan fuska bane ba mai kaurin naman fuska bane kuma mai mai rikeke jiki cikin sa wata kam yake ba ya yi shakwan haka ba mai wato mai marken nama barrawo ya faɗa ban taɓa kai wata tukullum a cikin kawa mai ja ba hasan abu kyau da irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma rera ya faɗa Allah ya dade shi ban ga wani abu ba mafi kyau daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka jira tana gudana fuskar sa idan yana riya sai ga walƙiya a cikin bango yana yana yana taɓa bango ya masana walƙiya ya faɗa sama da ya faɗa wani mutum ya ce قال وجهه صلى الله عليه وسلم جميل الزيني misali manzo Allah ba suka wata tafin suka manzo Allah ta kashe kamar kansa dalle قال sai ce kai بل مثل الشمس kai والقمر kada dai wani rana da wata قال مستديرا ya kashe gewayeye ne وقالت ام معبد kuma kuma ma bani ta ce في بعض ما وصفه a cikin yadda ba da kuma da manzo Allah da suke da bai ce wani mutum ne ya zo اجمل الناس من in بعيد ka daga nesa ya fi kowa kyau واعلاه kuma ya zo kusa ya fi daɗi ya fi kyau kuma ya zo a kusa
في حديث ابن abin ابي abin hadisi na imran bi halaka حسن على وجهه shi ta fuskar sai na warkiya صلى على القمر ليله inda البدر wata yake warkiya da na sha hudu قال علي رضي الله sai na al'ada ya zama daga ne da faɗa قال وجهه لو a cikin gare su masa da ya gare shi ما رآه بعيدا wanda ya ga manzo Allah ba shiri رآه sai shi tsoron sa Allah ما عرفه معرفه wanda ya cuɗanya da shi ya san shi shi kuma sai so shi
يقول na yi tuhu mai sifanta manzo Allah yana cewa قبله ولا بعده مثله ban taɓa ganin gaba ko bayan irin annabi ai ba za a gani mutum da babu a ga abu daban الحديث kai hadisai ne في بذل صفته a cikin sifar da shi da sifar manzon Allah مشهورة mashure ne masu yawa ne لا الأول بسردها na kai ba za mu tsawata a cikin jerin sa ta ba الذي ذكرنا بوصفه hakika mun hakika mun takaita a cikin sifar tawarsa نعم نكتا ban fa'idodi ما جاء بها abin da ya zo a cikin ta da وجملة jumla بما به كفاية abin da akwai isuwa للقصد a cikin manufa abin da ake nema dai abin da mun dan faɗa maka da manufa abin da ake nema وأهتمنا هذه الرسول mun cika wannan misalan بحديث جامع da hadisi mai tara ga wancananka يجيب عليه هناك إن شاء za mu الله tsaya cananka in mun magana ta zuwa kan san Allah da adal fati lola da salatul fati ko jiya ce da mutane da kwaro da Allah ya mana salatul fati mun ka zama da wata kamar da ta kawo salatul fati neman aiki ko mun jari Allah ba salatul fati yaran mu Allah shirya mana su amin Allah shara هذا البادي أنا أقول له ترى هذا البادي هذا البادي ثم على الأمر الإغلبية فلك تنادي karanta fatiha الفاتحة آمين آمين آمين الحمد لله الحمد لله